riba lallai ita riba allati harrama Allahu ribar da Allah ya haramta Allah ya haramta riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba haka ya faɗa ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihuna wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin suratu ali imran Allah ya haramta mana riba ko riban nasi'a ko riban fasq ko riban daini ko riban kar riba ta cikin bashi wanda ita ce a cikin riban nasi'a to yake lallai ita riba wacce Allah ya haramta ta yashmulu jami'a aklil mali ta haɗa gaba ɗaya cin dukiya da ma harrama da abin da Allah ya haramta minar mu'awadati na musaya na kuɗi da kuɗi kuɗi da kaya kaya da kaya ko aiki da kuɗi ko aiki da kaya ko kaya da aiki in dai aka yi wani abu na cin haram malamai na saka shi a cikin riba kawai ya shiga cikin riba ke na yanzu idan wani ya sauke ka kwanu sai kai mashi aiki babu inganci ya kuma biya ka tare da cewa baka yi mai tunkutar riba ne ina ribar na da faɗin gaske abubuwa da yawa za su iya shiga قال تعالى أن مدوكين سرقية في سورة البقرة وأحل الله البيع أن يا حرم تامن التنك وحرم الربا كما يا حرم تامن الربا فما كان بيعا duk abin da ya zama saye ne ko ciniki ne fa huwa halal ya zama halal wa ma lam yakun bai'a duk abin da bai zama ciniki na halal ba fa huwa riban haram ya zama riba ta haram أي هو زيادة على البيع الذي أهله الله إتربا قاله أكن تنكين دا أن لا يحلسا أن لا يتعي تنكين شي كذا سيأكي تنكين كذا كما كارا كذا أن كان شيء دمري وكينا فدخل في تحريم في تحريم الربا جميع أكل أكل المال بالمعاوضات الباطلة المحرمة yana shiga cikin haramcin riba gaba ɗaya cin dukiya da musaya ta hanyar da take batacciya kuma ta haram. Duk wata hanya batacciya da shari'a ba ta sa albarka ba, to wani abin da ya zama cikin riba. Ya ce, mislu riba da fati, kamar a samu abin da suke ce ma ribar kani, riba da fati, a ce a yi musayar masara da masara, amma wani ya kara ma wani. mun yi bayani a baya in dai jinsi ɗaya ne babu kaji to me yasa jinsi ɗaya kuma aka ƙara ko ku yi musayar tsaffin kuɗi da tsaffin kuɗi kuma mai tsofaffin ya ƙara ribar fadli ce wannan an yi ribar ƙari haramun ne to da ka in dai jinsi ɗaya ne dole a sami attamakul daidai wa daida kuma a yadan biyadin amma idan jinsin ya sha babban to fa bi'u kaifa shittum idan kana yadan biyade na zo da masara ina so ka bani shinkafa ka iya sai da ni duk inda ka ga dama sai kace to ban masara tiya uku in baka shinkafa tiya daya in muka yarda na haka ya halatta amma da sharadin hannu da hannu ina miko maka yan masara ta kana miko mai shinkafar ka na wa alaikum assalam eh Eh, eh, eh, in dai musaya za ku yi, to sai dai ka ba shi sabuwar abin da ya kamata ku yi, sai ka sayar maki da sabuwar sai kai kuma ka sayi tsohuwar sai a ga wanda zai ma wani ciko shikenan ya zo da tiya uku nawa nawa ake siyarwa dubu ɗaya da ɗari takwas tsohuwa sabuwa ko eh ya zo da tiya biyu misali ka ga dubu uku kenan can kuma dubu da ɗari takwas to shikenan tiya biyunka dubu uku ka iya kirga kudin shi dubu uku ma ka ba shi ke to tiya nawa kake so ana ke to tiya ɗaya da rabi nake so tiya ya lissafi dan canji shi da zai saurayi gaba da in aka yi haka shi kenan tunda dai har jinsin su ɗaya ko a yi daidai wa daida ko kuma a kai da layi domin wannan tsara sai na abi huraira wata na ya ga a wata shekara aka yi rikin sa'a dabinan madina yake kyau kowa na shi ya ke yin kyau sai ga annabi shi kai sai na cin dabino irin yan nidin nidin nan kawai sai ya tafi kauye ya gwace dabino na cikin garin madina mara kyau tiya biyu ya shiga kauye na tiya yi kyau sai ya samu wani bakawai ya ce mai dabino mai kyau nike su suka ce to da mai kazo ya ce da dabino nan sai ya karbi tiya biyun sayyiduna abi huraira sai ya baki tiya daya kamar mujannabi biyu ya baki mujannabi daya sai ya zo da shi ba da sallama ya rasulullah na ga wannan dikinan yana da kyau shine na samo maka sai na gace mashi to amma ai dabinan madina bai da kyau ai na ka samu wannan yake wallahi mudu biyu na gwada na shiga ƙauye na basu suka bani mudu ɗaya mai kyau ina da ya sai ɗauke kayanka ba na ce ainihin riba wannan shi ne hakikalin ribar da aka haramta ne kaga jinsun su ɗaya amma da yake ɗaya ɗan ɗan ɗaya kyau ba a yadda a yi musaya ba abin da ya kamata su shi ne da abu hurara sai ya ce nawa kake sai da mudannabin dabino mai kyau in ya faɗa kuɗi ya ce to kuma nawa kuke siyan mudannabin dabino biyu marasa kyau in shi mutumin ba zai tsaya ba sai ka kyale shi sai ka shiga kasuwa ka sayar da naka sai ka zo dai shi ka siya ka kirga kuɗi ka ba shi kenan amma da sabuwa da tsohuwa da wadda ta yi kyau da wadda inda jinsi ɗaya ne tana yi musaya a yi cinikayya ne a tsakani ya ce to kamar ribar fadil fi ma hurrima fihi tafadul cikin abin da aka haramta kari a kai wa riban nasa ita ce riban nasi'a da kuma riba ta jinkiri lima hurrima fihi nasu cikin abin da aka haramta samar da jinkirin a ciki shine a samu riba ta jinkiri wadda ita ba karawa za a yi ba jinkirin da aka samu shi ake siyarwa kuma yace ya baka bashin naira dubu ɗaya zuwa ƙarshen watan nan amma ka tashi biya za ka biya shi dubu ɗaya da ɗari biyu wannan ɗari biyun ta kwanakin da ya siyar maka zai kawo wannan maganar a gaba wa mislu asmanin ayanil muharrama daga cikin dukiya ta riba kamar sayar da ainihin kaya da suke tsantsar su haramun ne duk abin da yake tsantsar shi haram ne ba a ba a ba a sayar da shi yanzu kaga wani ba zai zo ya siyar da gubar maciji ba wani ba zai sayar da kunama ba zuwa nan ba a sayar da su wani ba zai zo ya sayar da su kyankyasai ba tun da ba a ci duka wayannan wani ba zai zo ya sayar da kwaso ba wani ba zai sayar da tera ba wani ba zai sayar da mage ba ko kuma wani ba zai zo ya sayar da najasa ba tsantsan najasa wani sai ya zo na asibiti ya tara mashi ruwan ciwo zai saya ko da za ka yi aiki da shi a laboratory sai dai tara maka a kyauta wani ba zai sai da jini ba masu ciwon kaji na zuwa su kwashi jini ko shi bai halarta ba bai halarta ba saboda ai dabara da ya guda suka yi ne aka dawo da ita yanzu wannan jinin da za ka sarrafa shi ne madadin masarar da za ka siya kai wa kajin ka abinci yanzu kenan jinin ya zama kudi an yi ba yi ba kenan ba za a siyar da mushe ba mutanen mu na yi wai ta da yake ta mutu ita ke nan yana kiwo ko sai dai kira wani bama guji ko wani kirista ya kaga su ya halatta su ya kai bai halatta da siyar ba ko kyauta ne kamata ka ba su ba in ga suna kewayawa ka watsa mata kalandar ka sa mata wuta in ka ba su kyauta to za ka cika hajiyar abin in suka hango ka zuwa ko a dawo lafiya me yasa suke gaishe ka mushe da ka kyautar musu mushe ya amfani ka siyar ka ci albarkar mushe shine ba a so da yanzu abin tambaya ana an tambayi malaman fata wannan dinar da'ima cewa ta ya halatta a sayar da shadda in an kwashe shadda ya halatta a sayar suka ce in ka kalla amfanin da ke ciki ya halatta a sayar saboda a cikin shaddar akwai sinadarai na taki amma sai ibn Abdullah ibn Bada ke cewa inda so samu ne in ka kwashe shaddar ka inda za ka nuna sunna kada ka sayar ka kyautar ka ba wani kyauta ya ta sauki in ka siyar halal ne amma in ka tashi a lahira ka ce ka ci shubha kar kai mamaki amma ya halatta ba amma dai ka kyautar ko kai gonar ka yaji sama da kaga da mushi da goba da waye duka a ayamun ne muharrama haramun ne a sayar da su haramun ne a cikin su alaikum assalam wa rahmatullah bai wannan ba da yake yi ba da yake da kyan dan maki wani abu na hidima wancan abin na halattin a yi amfani da shi ya ba da damar a iya haka kudin da mutum ya bara aka kake aka kwashe shi kuma mai gida dan amfana kudin suka huta ba laifi wannan da yake cewa ka da kamri kamar giya haramun ne a sai da giya ba a siyar da giya mun dai ji tsini wacce aka yi wa masu canta wal maitati da mushe da khinziri da alade wal aslani da kuma gumaka waɗannan ba a siyar da su dukkanin su ba a siyar da su wa mithlu qabul al hadiyyati ala shafa'a da kuma kuɗin da mutum zai karba saboda ba da beli mutum ya kama mai laifi ko jami'an tsaro sun kama mai laifi an zo karɓar beli ba a biya a dokar Najeriya ma firi ne a takarda a takarda amma aikace yana da wahala ita kanta gwamnatin ma karba take yi ta ce za a ba da belin shi amma sai mai gida a otokoro sai mai gida a waye sai mai gida a zubuse sai a zon waye kuma sai wanda yake da kuma sai an ajiye naira miliyan ɗari a wani account sai an yi kaza sai an yi kaza a musulunci abin da ya kamata a kalla shi ne alwuju ran ce alwajhu nagartattun mutanen da za su zo su magana ce a sake shi ba matsala kawai su ake nema sun fi wannan gudun muhimmanci ya wane ya ce a sake shi in ma ya gudu su za su zo ne irin su ake nema wajahu ake nema ba ta mano ba amma ita demokaratiya tun da ka sai ta yar kuɗi ce shi kenan da ka irin waɗannan kuɗaɗen to haramun ne mutum ya ci haramun da ya mutum ya ci ka kama wani mai laifi tabbas ya yi laifi sai ya baka wani abu da bai kai kudin tarar da aka yi ittifaki a cikin hukunce-hukuncen mu na zaman tare ba ana hawalin shaksiya ake ce musu kamar yanzu kai tuki a hannun dama hannun shaksi doka ce kuma a ƙasa an yarda ko ba ta ƙurani ba ta hadisi wanda ya hau hagu ya tuka mota ya tafi kawai ka je bangaren gabas ka tafi falladan na kama ka dokar da ke cikin dokokin rasauki ya halatta yi maka tara ko ka ce a kawo aya ba aya ba hadisi kuma dole ka biya saboda hawan ne taksiya to sai kai tuki ko ka biyo wanwe a kundin can an ce za ka biya dubu biyar sai wani jami'in tsaro sai ya keɓe ka ce ka ba da dubu biyu ka wuce wannan kuɗin da ya ci so wuce ne riba ce haramun ne dan lahira zai zo da su in goma goma da haka za su goma goma in dari biyar biyar naka zai zo da su wa mai ya kudu da yaki bima kadda yau mala kiyama ko bayan za a iya sun kuɗe ya huta da haka kai kada ka bayar shi ma kada ya karba ya ce wa isin lu'uku da libasina kamar kuma kulle-kullen ciniki ma'ana cinikayya da ake kullawa ta hanyoyin da ba su halatta ba kamar ilmulamasa kamar cinikin mulamasa cinikin mulamasa wani nau'i ne na sayar da kaya ba tare da an taba su ba ko ba tare da an bude ba kawai sai ka zo da wata shadda an sa ta a leda ka san shaddoji masu dan daraja daraja leda suna da dan tauri tauri sai kawai shadda na cikin leda an nade ta kawai sai ka ce mutum ta baka ka ki budewa ma ta ledar wayya dan mummurza ta sama leda kuma a duhu kace mashi mai kyau ce biya cinikin mula masa kenan haramun ne in ka siyarwa da mutum kaya a haka kudin haramun ka ci to ba zai mana magana kai wal munabaza da kuma cinikin munabaza ka aje shadda a can ka aje boiler a nan ka aje wani material a nan sai ka ce dubu wancan dubu biyar wannan dubu shida wannan dubu bakwai sai ka ce ban dubu shida sai ba ka dubu shida amma a yadikan akwai na bakwai akwai na shida akwai na biyar sai ka ce wurga jiran nan duk inda jiran ya fada to shi ka saya da dubu shida in ta fada a na bakwai ta ci banza ki ya asara in ta fada a na biyar an ci banzar ka wannan cinikin baya halatta ko kuma bai ku hablul habala ko kuma cinikin hablul habala da jahiliya na yi kawai sai ga wani mutum da irin tumakan nan na Nijar ko Kano sai ka ce ka wannan sun je kamar suna da ciki suna da ciki sai ce siyar man da ɗan sai ce ayya wani ya sai ɗan sai ce to ina wani ga sai sai ce a kira shi sai ce to wani na yi mashi maganar ina son iri na yar da ke cikin dingiyar da ya ce ka sai yar to ni kuma na sai yar da yar za ta haifa balarabe yawa wani to shi ne habadul habana sai da cikin ɗan cikin ciki kuma haka suke yi kuma a siya ba shi wannan ya siya kai ma sai ka biya shi in ka ji ta haihu sai ka zo ka ga uwar yar cinkiyarka wanda shi tsamar cikin biri a sama larba na yi annabi ne na zuwa ya ce a wannan kuma ya hada yaudar sai yawa so ke musulunci ya hana to duk kuɗin da ke ciki bai halatta ba wa bai ulgarar da kuma ciniki na rufi cinikin biri a sama kifiyar ruwa mataccen bawa dole masu haɗar kwaranta ya ce to ka san dai ba ma shiga ba a samu wani abu ba kawo dubu goma da abin da aka hako naka ne kar ka bar shi garar ne kai wani ma daga gidan ma ka sake rubuta ne dubu goma ka ba ana kukan mutuwa kake na kukan dubu goma ka ka ce to shiga ka fito tukuna ila ya fito da ka dubu hamsin ya ce ka tsabin da nake gudu ka ga da na ba ku goma da ka yi asara ka daina irin wannan cinikin وعليكم السلام نعم eh eh eh eh ba laifi kamar juhudi ne wannan tunda ya kaga da bai zo ya kawo maka talla ba ko bayanin wasu kaya da ta amfana ba za ka ba shi komai ba ya zama zai shiga babin juhudi ne eh
amma za ka bani ni zan ba ka
daga ina zai zo da su eh da ma farashin da yake take siye yake kai wa uba eh a to ai wannan zai ke cutan gobe kowa na ga zai faɗa gaskiya in zai faɗa gaskiya ba matsala sai zama shi ju'udin da ya yi an ba shi aiki na neman wani abu zai zama shi layin haka rijiya rike a kama rijiya nan in ka ce a kama rijiya kana nufin har a cimma ruwa sai ku ciniki ko tun kafin a fara haka nawa kuke hakawa muna haka rijiya har a cimma ruwa dubu ɗari yana hakawa gaba ɗaya kawai cimma ruwa kamar yadda gida ya ci kuɗin shi kawai ka ba shi dama rijiya a cimma ruwa ita ce rijiya ne ya ta hakawa gaba goma sha biyar ba ruwa ko titi zai karɓi kuɗin ka kuma irin wannan ne tun da dai ba tuwatuwa ke shirya a can ba ba dai iyaye ne haka to sai yake cewa wa bai garar da cinikin garar zai zai magana kan shi wa bai kul sama da shakam da buzuwi salahiha da kuma sayar da 'ya'yan ituwa kafin su bara duk wani dangin kayan bishiya ba a sayar da shi sai ya bara yace wal mukhabarati da cinikin mukhabara wannan cinikin na mukhabara kamar a yaɗin yi sauƙi yanzu an ce an samo shi ne daga al-khaybar to da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci mutanen Khaybar da yaki a shekara ta bakwai bayan hijira sai ya karfe gonakin su sai ya raba wa mutanen Madina to na ɗaya in kace daga Madina ka tafi Khaybar kai noma yayi maka nisa na biyu ba musulman mu ba su da experience na noma irin Yahudawa wanda har yau haka ne Yahudawa sun mutum na cikin da suka fi kowa iya noma inda za ka yi buhu goma bai hude da iya arba'in so da kwarewa haka zuma inda za ka yi tudu goma da iya tudu arba'in sai dai fitina nuni haka sun ma mutanen mu sun kashe falastinawa kisan da a tarihi ba su taɓa yi ba yadda na ji labarai na saurara da waya suka kace su duk wanda ke rike da waya a ranar sun mai da ita bom suna su duk wayoyin da muke rike da su bom kawai dai ka ji sai bindiga ta kashe ka ta kashe na kusa da kai da na kusa da na kusa da kai tun da suka kwace Isra'ila na cin su wani abu ba a taɓa kisa a Palestine ba irin na kwana hudu ko biyar nan da ya wuce kuma da wayar sun je sun yi setting lokacin kun kowa daga baya da suka gane gaba ɗaya suka aje wayoyi kuma dama sun taɓa masa haka suka gano su abin ya zo ya sauki yakin Afghanistan da aka yi da su wannan Yusuf al-Azzam Mulla Umar da suwaye sun gano su wayannan su Yusuf al-Azzam kamar dai ba su amfani da waya to da yadda ko sim card ta sa a aljihunka kuma suna da ticket duk inda kake za su gano da drop ake amfani an yi tattin ɗin kawai dai ya saka bom a daidai wuri kaza sim sim yake biyowa yana zuwa saitin sim sim zai saka bom sai sa kaga yanzu akwai tsabar rena hankalin yan Najeriya a daga ciniki da bandit na waya a yin ai awa biyar ba a gano su ba an dai rena mana hankali ne kira a siyan dai lahira za mu ji yadda aka haihu a ragaya amma sai a lahira nan dai ba mu da tacewa amma dan dai a lahira za yi mana bayanin ya aka yi haka ta faru to kaga da wayan aka yi mugun masubin kisa har miliyoyin kana yi duk wayannan devices din kila shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafin duniya ta ƙare sai kowane zai ba shi daina yi lokacin da za a yi yaƙi tsakanin musulmi da yahudawa babu wata na'ura a duniya da ke yi shi yasa za mu ci yaƙin amma in dai na'ura za ta kaɗa za mu danta na kutar mu amma kuma wani abin ban sha'awa su ma falastinawa sun yi wani abu da ya firgita isra'ila wani makami suka zo suka yi a cikin minti minti ashirin ya yi tafiyar a cikin minti ashirin ne zai tafiyar kusan kilomita dubu biyu a minti ashirin kuma suka harba ya je ya fada a ya lalata wani jirgin wasu kaya da kasashen su faransa da ingila suka aiko musu da shi inda ya fada tsakanin shi da kan abincin kilomitoci ne wanda yake alamta wa Isra'ila cewa Yahuda a Falastin za su iya kai musu hari a Tel Aviv. Amma matsalar suwa za su taimake su. In ka cire kila Iran sai Rasha ita kuma tana yin saboda manufar da ta siyasar duniya amma kuma ni sun jama ruwan da musulunci. Amma ina kasashen mu na musulma. Sun yi shuru saboda ka taimake su mu ta gare fastinka kuma dawo da hannun a gobe baya amma dai addu'a kuma tana tana tana yi to cinikin mukhabara shine cinikin ba da hayan gona sai wanda ka ba haya ya sallame ka da abin da ya fitar a gona shine mukhabara haramun ne haramun ne in kuna in kana so ya halatta akwai tsarin da ake yi sai ku canza shi daga muhabara sai ku mayar da shi ko muharasa ko muzara'a muzara'a shine sai ka zo ka ce wani ga gonan nan zaka noma amma duk abin da aka samu ina da ɗaya bisa hudu amma da tara ɗin kai zaka ba da iri duk irin da za a shuka a gonar kai zaka nemo shi kuma yayi aiki mai yiwuwa malaman da suka faɗa wannan magana sun faɗa ne lokacin ba a maganar maganin feshi babu takin bature to kaga yanzu akwai yiwuwar in ka ba da iri shi kuma zai ba da wani kaso na taki sai ma za ka ba da wani kaso na taki zai zama kamar wata musharaka musharaka to idan kuka yi haka ba ne shi ka ce ku raba amma kai ka ɗauko iska da ya ka bani ka ce man da kaka za ka bani buhu biyar sai na kambaye ka buhu nawa zan yi da rani ba sai in ce maka da Allah zan yi buhu nawa da kake ban san magana ban da ina san to kuma baka san me zan yi ba kai kafa da ne zan bata wannan mulkin mallakar naka ai yawa sai dai ka ce wanda suke ganin ya iya halarta ka ba ni kashi kaza bisa kaza ana ganin iya halarta mana in ka samu da yawa ni ma da za ka ba in samu da yawa amma da wannan shine mukabara zai yi maganar sa a baya a gaba wasalafu wasalafi fi ma la yajuzu salafu fihi da kuma yin salaf ciniki na sauki ka biya kudin kaya kafin a zo da kayan kuma babu kayan cikin abin da bai halarta a yi ba shi ma yana yana shiga cikin wannan wa kalamu sahabati fi tasmiyati zalika riban kathirun maganganun sahabbai game da kiran irin waɗannan mu'amalolin da sunan riba suna da yawa wa kad sun faɗa kuma da ne suke wanda ya faɗa wannan magana akwai Abdullahi dan Abbas alqabalatu riba duk abu duk dukiyar da zaka karba duk rashin tabbas ita ma riba ce su ka ba za ka karbe ta ba wa fil najashi annahu riba a cikin najashi shi ma riba ce najashi ne kaman ba da ruwa ga wasu wa fil sabkatai da fil sabkati annahu riba farashi biyu a kaya ɗaya tare da tilasta wa mutum dole ya sai kayan ya sai kayan da ɗaya farashi biyun shi ma riba ce ya ce wa fi bai istamara ta kabla buduwi salati ha annahu riba aka sayar da kayan ƴaƴan itatuwa kafin gurarsu shi ma riba ce warwuya annahu gamnal mustarsil riba anna gamnal mustarsil riba wasu malamai suka ce sayarwa sayar da kaya ga wanda bai sai bai san farashi ba ne bace ko kuma sayan kaya ga- daga mutumin da bai san farashi ba ne bace masu tarar kaya a hayar abi galiban riba suke ci riba suke ci to da shi wanda ya shigo bai san farashin ba kuma kayan gwari bai da farashi tabbatacce za ka iya barin kasuwa yanzu yana da kyau kafin ka koma garin ku ya ɓaci ka bi da yan garin su duk ku duk su kwaso tumatirin su ashe kana barin kasuwar ya canza ya sauka to tun da bai da kakya da mutum ya shigo kasuwa ya ga farashi kakya da mutum ya shigo yake cewa wa anna kulla karfin jarra na amfan huwa riba haka duk bashin da ka bayar ya dawo maka amfani shi ma riba ce wannan ce ba hadisi bane amma dai magana ce mai kyau وقال ابن عباس وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود ya ce wanda ya rasu da shekara 39 ko 41 ko 40 ko 42 yace a riba talatuna wa sab'una baba sannan musulma ce riba na da kofofi saba'in da hudu kofofin riba matakai matakai matakai matakai na riba guda saba'in da hudu mafi mafi kankanta mutum ya auri mahaifiyar shi shine mafi kankantar kofofin riba a laifi mafi girman kofar riba ce ta alfarmar mutum musulmi cin mutuncin wani to shine mafi girma dan babban laifi ne wa kharrajahu ibnu majah ibnu majah ya fitar da wannan hadisi ya rasu da shekara 273 wal hakim haka imam hakim ya fitar da wannan hadisi marfu'a daga Abdullah bin Mas'ud marfu kuma hakim ya rasu da shekara 405 wa ba'd al-buyu'i al-manhiyya anha wani saki na nau'ukan da aka hana nuhiya anha saddan li zari'ati riba an haramta su ne domin toshe hanyar abin nan wani abu na shigowar riba kan muhakalati kamar cirikin muhakala wasu na cewa muhakala shine bayar da hayan gona don- da da cewa mutum zai bayar da alkamar da aka shuka a gonar wasu na ganin ya halatta lura da cewa bukatuwa za ta iya tasowa a haka shi yasa suka ce sai a sanya fasantai ba kai ka yanke ba wasu kuma suka ce al-muhaqada abin da ake nufi ma da muhaqada kawai shine sayar da hatsi ko yin musayar hatsi a zangarniyar ko sai da hatsi a zangarniya ka yi damin dawa sai ka ce ma wani saya sai ya tambaye ka tiya nawa zai yi idan ka ce baka sani ba to kar ka saya in in kuma ya faɗa maka ka je ka tashi da ya baka zo garba shigo kuna ka ba a sai da dani ba a sayarwa to da gaskiya gaibu ne za ka iya ganin ta mai katu dangan da ke kai ba tsaba wani kuma za ka yi shi dan birin ya tara alheri to za ka ba a sayarwa a ji a tashi tukuna ya ce wani muzabana da kuma cinikin muzabana cinikin muzabana shi ma nau'i ne na cinikin abin nan haramun shine musayar dabino ko sayar da dabino sanye ta hanyar karɓar busasshe a aune ya ce waka zalika qila fil nahyi an bai'i ta'ani qabla qabli haka aka faɗa cikin nau'ukan kasuwancin da aka haramta sayar da abinci kafin mutum ya karɓe shi wa an bai a taini fi bayatin ko kuma ciniki biyu a ciniki ɗaya shi ne a sai a yi makaya farashi biyu a cikin sa mutum saye da ɗaya daga ciki ko na nau'i makamanci haka wa an rage ma lam yadman ko mutum ya sayar da kaya har ya ci ribar su alhali bai karɓa ba ka je kan gidan ka sai rago sai ka zo ka sayar ma da wani ragon kuma har ka ci riba kai masu waya wai wani bai zai karɓa wannan ribar da ka ci sohoji ne kuma ribar ci a sai ka jawo ragon ko da wanda za ka sayarwa ya sani to kai da wata wahala kai yana ba su ne a samu a haka ka duba sai da maryam inda macen da za ka tausayawa ita ce mai naƙuda ka duba irin matsayinta wa ummuhu siddiqa amma da ta fara naƙuda ga ta mace ga ta siddiqiya ga ta baiwar Allah ta gaske ga ta tana naƙuda tana buƙatar saukin gaggawa amma da bar ya ce dabinan yayi ƴaƴa da ka ce ta girgiza wa huddi ilayki bi jiz'in naqalati tusaqit ko tasaqat alayki rutaban janiya duk da na kuda da ta ce ba za ki tafi zuwa ban bayarwa sai an motsa yadda zai ta samu kudin tana girgizawa sai hure ya zubo ta ci ta yi lafiya to kai da ka sai kaya a can gida baka karba ba ka sayar har ka ci riba faɗa mana wahalar da kai kila ne ke transfer ko ba aiki ba ne kana yi abin dama kana yi makale sura ka sai ka je ta karbo kaya ka je da shi gidan ko ka zo da shi shagon ka daga nan sai ka sai ka sayar yace wa yumkinu taqsimul buyu'il muharrama wal manhiya ha ala nahwi tsadi yanzu zai zo da wasu rabe-rabe na nau'ukan kasuwancin da aka haramta ce zai iya yiwa mu raba nau'ukan kasuwancin da aka haramta a bisa wasu tsare-tsare kowane zai faɗi wai ne dalilin haramta wannan nau'i na cinikayya kila wani ya zama saboda yaudarar da ke ciki ko jahana kila kuma wani ya zama dalilin da ya sa aka haramta shine rashin tabbas shine abin nan wani kuma ya zama saboda ribar da ke ciki da makamantansu. Wa alaikum assalam. Eh, kai ba tarba kayan ba. A ko ya biya, ko ya biya sai ya karba. Ai da yanzu zuwan aje wani buhun masara nan. Da zan je kasuwa ne sai ka ce ai kana so. A nan bakin tasha bakin hanya nan yana kwancen nan sai ka saya to bai halarta ka siyar ma da wani shi ba a kan da ka mirgina shi ko ka ji kan da shi tsaye in yana tsaye ne ka ture shi ya kwanta in yana nan ne ka ɗan tuya shi can ke bari mu ganin to shi ne ka ɗan yi motsi da wace Allah abin da yake so kenan amma yana nan a yadda yake ka ce tsaya to kai ne kai wannan ribar da ka ci a bushe a ribar ko da yawa a dan motsa wasu a ciki ai kuma inda yawa za a sa mai tsaro ko to shi mai tsaron da ya sa duk ka sallame su ka sa naka alamar ka mallaki kayan kenan in yana da tamfan haya ya dauko ka je ku yi magana da mai tamfan din ka ce to wane shi ya biya na jiya ni zan biya na yau dan na sai kaya in kuma kana da taka ya cire taki ka sa taka in kai irin waɗannan ayyuka to shi ganin ka zo hannunka wa alaikum assalam wa rahmatullah gaskiya ai ta kai a wannan kuma ya ma muni wannan mun mutu a baje halatta bai kawai ka ajiye sai wani ke ya kama sai ya dungu ya je nemo mai sayi ya ce ya kama ya saya kada ko amma bai da kuɗi sai ya samo wani ya saya wani lokacin ma shi ma wanda zai siyar ma ya saya wurin ka dubu goma ya je ya siyar ma wani sha ɗaya ba a biya ba shi ma wanda zaka zai ma sha ɗaya ya siyar sha biyu shi ma ba kuɗi dan samu nan siyar maki sha uku sai ya biya sai a biya ne sha biyu sai biya mai sha ɗaya sai biya mai goma haramun ne duk sun ci haram wa dai kuma su su nema jari ko su koma gona kawai in ba ka da koko mai zaka ko kuma su sai baro su rika da koko katon gamu na eh eh eh amma wa ya siyo can su suka haɗa kuɗin amma a wannan ba za a nuna bambanci ba ai duk abin da za ka yi na ɗawainiya sai dai ko ya zama akan yarjejeniya mun haɗa dubu goma goma mu goma mun siyo sa dubu ɗari amma za ta zauna a wurina ko dai ku har haɗo kuɗin kiwo dubu biyu dubu ashirin kenan ko kuma ni zan yi fafutuka amma ranar da aka yanka da kai da kafa da kafafuwa da fata da kayan ciki na wani sun yawa ko to a cire kayan ciki don su kuka yarjejeniya suka yi daya a nasa in dai kuka yarda shi kenan ka fahimta na Eh, eh, ya ribar da da bai. Eh, ah, in cooperative za su iya yin wannan amma kar a kar a bayar da da, da kuɗi sai dai kaya mu ɗari mu goma haka mu zuba dubu ɗari ɗari miliyan ɗaya kenan sai mu rika siyo kaya a wannan kuɗin muna baiwa junanmu muna sayarwa da junanmu bashi mun siyo dubu ashirin za mu baka bashi sai mu siyar maka ashirin da biyu ko da biyar sai ka biya mu biya hudu ya halatta amma in dai kuɗi ne a ɗauki kuɗi a baka kuma a ƙara maka riba kuma wai a ce a ƙarfin ce wannan riba ce gaskiya ainihin riba akwai mai wannan littafin na akan safiya ya kulla wani baɗi kafiyatul muwazzifi ina ga zamu cimma wani abu da ya kamata haka zamu tattauna shi kungiyoyin ma'aikata dai hukuncin ya ya kamata su yi haram ko halal suke ci na alaikum assalam Eh, eh, eh, amma zai iya halatta kamar wancan bai'u ta kafifi ne ko kuma bai'u al-mura'abati lil ahiri bi shara amma da sharuɗa farko za a tantance in an ce duk sati zan ba da kaza to satin da ban da lafiya in ban yi aikin baya za yi za a cire wannan idan bisa kaddarawa karkan ya lalace ko aka sace ba da sakaci na ba a tsara kana kanwa dan tantance wai na ka tantance sai ai gaskiya ne a baya halitta yau da ke karɓar bashin kuɗi bayan ya san da riba baya halatta yana warka da tattalin arziki baya ya warka za ga riba dukiyar da riba take gabata dadewa hatta binciken masana tattalin arzikin zamani na turai sun tabbatar da haka wasu masana amerika da wasu masana ingila sun ce dukiyar da ake ta'amuli da riba ba ta dadewa shekara goma allah ke ba ta tenuwa farko in ya ga dama ya mata rijiwar amma galiban ba ta dadewa amma ba da ba za ka yi shekara hamsin kana sujjar da ran ko ɗari ma saboda ka in ka san da riba kada ka karba kada ka yi ta'amuli da riba Allah ya hana fa da nuri harbin min Allah wa rasuli kawai Allah ne zai kawo harin yaki ko mutum shi yake fusatarwa yasa ne wa ribar da wasu ababe da ke tattare da ita da mai ci da mai bayarwa da mai shaida da mai rubutawa ta katare kenan to ka zan ko har Allah ya yi mar abu ya girmama wa alaikum assalam
Wannan matsalar riba, eh
bisa ga kaddarawa ta faru, eh ya riga ya rufe da kuma sunan kaɗi.
eh
Kuma ga shi, shi da rubuta ya fi karatu, kuma yana so ya gyara eh a in ya riga ya karba bai gama biyan su ba idan za su karba sai biya su iya abin da suka bashi la tazlimuna wala tuzlamu in za su karba in ba za su karba ba su sun kuna ba sa tare sauri haramtun ma suke nema sai biya su hajjar ribar amma sai ya layi kar ya gara sai tuba ga Allah shi kenan Allah na karɓar tubar ba ko mai girman laifi to da ka irin wannan wannan tsari ya kamata mutum ya ya bi wa alaikum assalam wa rahmatullah eh su sai kaya to sun ɗauki mutum aiki kenan ko zai zama kamar salam kenan tunda ya kayan da suka baka za a lissafa kudin su ko za a lissafa ta mun baka bashin naira dubu ɗari za ka da kaka za ka ba mu buhu kaza ko kuma za ka ba mu buhuna daidai da farashin kaka a yaka ce mu farashin da ka zo in wannan ne ya halatta salam kenan amma ba a yi wuce na shekara ɗaya kada a yi ya karba na bana ko muke ya karba na baɗi in an gama na bana baɗin ma za mu yi da ku ya jira baɗin ya karba amma in dai da hali ma bai kamata mu ce kokari yayi da kancin yaki to da lokaci za ka ga rigima ake karewa da ita ka shigo da buhu ashirin su karɓe sha bakwai ta yi rikin sa'a ka nawa mazara a wuri ne wuta wuta wa alaikum salam eh gado masu kaya ne shi ma bai halatta ba sai dai ai kwakwaran mana akwai kasuwar gwarin ya da akwai ko ba tarowa ba kasuwa za su iya tafiya su siyo a can sai su zo su yi rana amma kar ki tara wanda zai wona kar ki tara wanda zai wona in dai suka yi wannan to riba suke ci haramun suke ci sun so kado an kwarai kuma musamman abin wanda yake sun tsara a cikin abin sun tsara da ba su yi ba tana da shi a gona za su ko kuja ko a dai wu su ka kalla irin da yake ba su da zai yi sun ka an kalla da wannan ba eh wannan yana ga shine wanda muka wuce baibul fuduli kawai ka sayar da kayan mutum ko bai sani ba in kana ga ka'ita ko kuma shi ya baka izini ya halatta amma kuma irin wannan in ya siyar yadda ya sayar haka zai kawo sai abinda mutumin ya sallame shi in ba su sharadi ba in kuma sun yi sharadi to sai ba shi abinda su yarjejeniya yana rike ko a to wannan in ya rike ya ci haram abin da ya ga dama zai ba a to haramun ne haramun ne to Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله